أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu yau kwanan wata 18 ko 19 bisa yadda ake sabani ga watan sha'aban shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafinmu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kamalin da rahmasa idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin littafin da yake bayani game da zikiri ambatan Allah kuma muna cikin babi na farko a cikin littafin shine babu fadlin zikiri wal hafi alaihi baban da yake bayani game da falalar zikiri da kuma kwadaitarwa game da shi zikir malam ya koro mana hadisai masu yawa wanda suke mana bayani game da falalar zikiri da wanda suke kawo mana nau'o'i na zikiri da suka tabbata daga bakin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda yake karantawa a mabambanta lokuta wasu azkar ne muqayyada wasu kuma azkar ne mutlaqa wasu suna da lokuta wasu ba su da lokuta wasu masu adadi ne wasu ba su da adadi saki ba kaidi haka za a karanta su mun tsaya ne a hadisi na 23 za mu tashi hadisi na 24 insha Allah ta'ala a cikin wannan babi malai ce an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi sa'ad dan abi waqqas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faƙala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce a ya ajizu a hadukun ayyat siba fi kulli yaumin alfa hasanatin yanzu ɗayanku ya gajiya ɗayanku ya kasa ɗayanku ya yi kasalar ya samu lada dubu a kowane yini فسأله سائل من جلسائه sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tambaye shi ya ce kaifa ya alfa hasanatin ta ya za a yi ɗayanmu ya samu lada dubu a yini ɗaya ƙala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce yusabbihu mi'ata tasbihatan yayi tasbihi guda ɗai ɗai haɗari fa yuktabu lahu sai a rubuta masa alfu hasanatin lada guda dubu aw yuhaqqu anhu alfu khati'atin ko kuma a kankare masa kurakurai ko zunubai guda dubu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi al-humaidi imam al-humaidi ya ce humaidi sunan shi na gaskiya shi ne al-hafiz abu abdullah muhammad ibn nasar al-humaidi al-humaidi din nisba ce zuwa ga kakansa na sama yake cewa kaza huwa fi kitabi muslim haka yazo a cikin littafin sahihi muslim da lafazin au yuhaqqu ko akan kare masa ko dai a ba mutum lada dubu idan yayi tasbihi ɗari, ko kuma a kankare masa zanubi dubu ma'ana ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu shi za a yi masa haka wannan ruwaya ta sayi muslim ta nuna ko dai a bashi ladan ko kuma a kankare masa ɗaya daga ciki zai samu qala al-barqani imam al-barqani yace wa rawahu shubata wa abu awana wa yahya al-qattan yace shuba da abu awana da yahya al-qattan sun ruwaito an musa alladhi rawahu muslim bin jihatihi daga musa wanda shi ta hanyarsa ta fuskarsa imam muslim ya fitar da hadisin faƙalu duk a tasu ruwayar waɗannan malamai sun su uku su kuma suka ce wa yi haƙo bi ghairi alifin ma'ana za a kankare masa zunubi ba tare da au ba a waccan ruwaya ta farko aka ce za a ba shi lada dubu ko a kankare masa zunubi dubu a ruwaya ta biyu kuma sai aka ce za a ba shi lada dubu za kuma a kankare masa zunubi dubu ina fata an fahimta me bambancin ita bambancin ruwaya ta farko abinda ta ce shine za a yi masa ɗaya daga cikin abubuwan ne guda biyu ko dai a bashi lada dubu ko kuma a kankare mishi zunubi dubu kamar shakka ne daga mai rawaito hadisi amma ruwaya ta biyu sai ta ce za a bashi lada dubu a kuma kankare masa zunubi dubu za a haɗa masa tsakanin abubuwan guda biyu yawwa a ruwaya ta biyu to shine bambancin saboda haka wannan ruwaya ta biyu ita ce ta fi zama daidai sama da ruwaya da ta zo da lafazin shakka shine au ita wacce ta zo da wawul atafi da take nuna cewa wannan da wannan wani abu ne daban duka guda biyu kuma za a haɗa masa za a bashi lada dubu a kuma kankare masa zunubi guda dubu idan yayi me idan ya karanta subhanallahi sau ɗari wacce ruwaya kuma ta ce za a yi masa wannan ko a yi masa wannan to ƴan uwa wannan hadisi kamar yadda muka ji shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kwadaitar da sahabbansa yake zabarar da su yake jan hankalinsu sai ya kawo musu abin da sigar tambaya dan malamai suka ce duk lokacin da kake so ka isarwa da wani wani sako mai muhimmanci to kada kai tsaye ka zo ka tun kudo masa sakon ko ka gaya masa sakon kai tsaye a'a yi masa bayani ta hanyar tambaya ita tambayar kamar jan hankali ne da jawo tunaninsa ya dawo zuwa gare ka sannan kuma sai ka shiga masa da abin da kake so ka shiga masa yanzu wa zai gaya mun abu kaza kowa hankalinsa zai dawo wa ya san abu kaza kowa hankalinsa zai dawo zuwa gare ni me abu kaza me abu kaza duk ba mu sani ba gaya mana kowa zai baka attention din shi a lokacin kuma sai ka gaya musu abin da kake bukata sama da kawai zo in ce muku ai abu kaza da abu kaza da abu kaza shine abu kaza ba lalle hankalin mutum ya dawo zuwa gare ni to wannan usulubi ne mai kyau da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da shi wanda kuma malamai suna amfani da shi wajen isar da sako lokacin da suke karantarwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye su cewa aya ajizu ahadukum yanzu ɗaya daga cikin ku zai gajiya ayaksiba fi kulli yawmin ya samu ya tsururuta a kowace rana alfa hasanatin lada dubu to kun ga sabai kowa lada kowa hankalin su zai da zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda aiki ne za mu yi shi a rana kullum sama lada dubu saboda ka sai kowa hankalin zai dawo su saurara su ji wani irin abu ne kun ganin take kuwa fas'alahu sa'ilun bin julasa'i ɗaya daga cikin wanda suke zaune tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su yayi tambaya dan me dan a fito musu da abin fili yace ya rasulullahi kaifa yaksubu alf hasanatin tiya za'i mutai samala da haddu me zai aikata wani irin abu zai to kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jawo hankalin su yanzu kuma sai tura musu sai isar musu da sakon da yake so ya isar musu to shine sai ce musu yusabbihu mi'ata tasbihata yayi tasbihi guda 100 kawai subhanallah subhanallah ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ya faɗi wannan kawai fa yuktabu lahu sai a rubuta masa alfu hasanati lada dai dai haddu wa yuhaqqu ko au yuhaqqu a alfu khati'atin a kuma kankare masa zunubi guda biyu da faɗin mai subhanallah kawai saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suke bayani game da fallar tasbihai yan uwa kamar yadda mun gabatar da da dama a darussan na baya faɗin subhanallahi yan uwa yakan jawo a rana ko a yini ka samu lada dubu lada dubu yanzu wannan aiki kake da tabbas akan su zaka samu lada dubu baka da tabbas amma gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu garaba su yanzu kana zaune kamun a tashi game da nake maimaitawa kamun mu tashi da karatun da zaka guda nawa zaka fiye da ɗari subhanallah subhanallah subhanallah zaka fiye da ɗari kana zaune zaka samu lada dubu ka tashi ka tafi da su saboda haka kalma ce mai saukin faɗa amma kuma sai tarin lada Allah maɗauki sarki ya samu dace hadisi na 25 wa an abi dharr radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu dharr al-ghifari Allah ƙara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatu gabar gaban kowanne ɗaya daga cikinku suna wayar gari akan wani aiki na sadaka abin nufi kowanne ɗaya daga cikin musulmi yakan wayi gari gabansa guda 360 sai ya fitan musu da sadaka kowace ɗaya daga cikin sai ya fitan mata da sadaka saboda yadda Allah maɗaukin sarki ya baka su ya hore maka su sannan kuma ya nufe ka da tashi lafiya wannan godiya ce ga Allah madaukakin sarki saboda haka kowace gaba daga cikin gabanka guda ɗari uku da sittin da kasusuwan da suke jikinka akwai buƙatar idan ka tashi a kullum ka fitar musu da sadaka wannan kullum abu ne da yake kanmu to shine wani sai ya tambaya ce yanzu a ce gaba guda ɗari uku da sittin kowace suna fitar mata da sadaka ta yaya idan aka ce kuɗi za a bayar wani ba shi da kuɗin da zai bayar haka ne to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mana hanya mafi sauki da zaka yi zaka yi sadaka wa gabanka guda 360 baka ma san kai ba yace fa kullu tasbihatin sadaqatu kowace tasbihi da zaka yi guda daya kai sadaka idan ka tashi kace subhanallah kai sadaka daya subhanallah sadaka subhanallah sadaka wa kullu tahmidatin sadaqatu haka nan kowace hamdala da za ka yi guda ɗaya shi ma sadaka ne idan ka ce walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah za a rinka rubuta maka ladan sadaka kana fansar wasu daga cikin gaban ka 360 na sadaka da take kansu ta yi kana faɗa ana fansar su kana faɗa ana fansar ana fansar su wa kullu tahlilatin sadaqatun haka nan kowace halala ita ma sadaka ce ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana rubuta maka ladan sadaka sakamakon wannan hailalin da kake yi wa kullu takbiratin sadaqatu haka nan kowace kabbara ita ma idan ka furta ta za a baka ladan sadaka duk lokacin da ka ce wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar ladan sadaka ake rubuta maka dan uwa wa amrun bil ma'rufi sadaqatun annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce haka nan umarni da kyakkyawan aiki shi ma ladan sadaka ake baka duk lokacin da kai umarni da kyakkyawa za a baka ladan sadaka wa nahyun 'anil munkari sadaqatun haka nan hani daga mummunan aiki daga wani abu mara kyau shi ma za a baka ladan sadaka to waɗannan abubuwan ɗan uwa idan ka tattara su da su ne kake fitarwa daga an jikinka sadakar da take kansu gabanka 360 ko makamacin haka duk lokacin da ka tashi akwai bukatar ka yi ta ambatan Allah madaukakin sarki saboda ka fitar da waccan saraka da take kanka wannan fa ba wai ana yi ne sau ɗaya shikenan ba a kullun ne kullun ne haka al'amari yake kamar yadda farko hadisi ya nuna yusbihu ana wayan gari wayan gari in dai Allah madaukakin sarki ya raya ka da ranka ai dole ka wayan gari ko to duk lokacin da ka waye gari akai wannan aikin akan ka in dai ka waye gari to akwai buƙatar ka fitarwa da waɗannan gaban naka sadaka to wani zai ce babu kuɗi a ba kuɗin ka ake buƙata ba abin da ake buƙata shine yawaita ambatan Allah madaukakin sarki yawaita zikiri dinga maimaita ambatan Allah madaukakin sarki shine abin da ake buƙata shine annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ce idan ka ce subhanallah sai a baka ladan sadaka walhamdulillah sai a baka ladan sadaka wallahu akbar ladan sadaka wala ilaha illallah ladan sadaka idan kai umarni da kyakkyawa kaga ana abin da ba daidai ba ka hana sai a baka ladan sadaka a wasu ruwayoyin masu ka nuna cewa ka taimaka wa dan uwanka da ya kasa daga wani abu mai nauyi ka dora masa ko ka sauke masa ladan sadaka za a baka kaga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka kawar da shi ka dauke shi dan kan mutane su cutu ladan sadaka za a baka to waɗannan ayyukan da kake a su zaka tattara waɗannan ladaddaki na sadaka da ake binka sai ka fitowa daga banka sai ka zamto lami lafiya yanzu ba abin ka bashi ina fata an gamta yan uwa to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa yujzi'u min zalika amma kuma yakan isar wa waɗannan abubuwan da duk aka ambata duk abubuwan da aka ambata wannan gabai naka guda 360 da ake neman ka fitar musu da sadaka a kullum to akwai abin da zaka yi zai isar musu dukkan su gaba daya menene sai Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce raka'atani yarka'uhuma min ad-duha sallolin nafila raka'a birak da zaka sallata a lokacin sallar walaha shikenan idan ka tashi kai sallar walharaka a biyu sun biya maka sun sauke maka wannan nauyin da ke kanka na raka'o'in nan ko kuma na bashin nan da ake binka gaba ɗaya ina fata an fahimta raka'a biyu kawai da safe sallar walha idan kai shi shikenan duk wannan nauyin da ake binka na sallar na sadakar da ke gabanka to shikenan duk ta biya yanzu ka sauke ne ko da baka waɗancan tasbihi ba ko da baka yi tahmidi ba ko da baka yi takbiri ba ko da baka yi hailala ba ko da baka samu dama kai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba wannan sallar da zaki raka'a bi kawai ta soke maka nauyin da ake binka ashe yan uwa kun ga wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna mana falalar sallar wala daraja da kima da martaba ta sallar wala sallar wala ha sallah ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar da ayita nafsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito shi Abu Huraira yake cewa ausani khalili bi thalathin bada'ina masoyina yayi min wasici da wasu abubuwa guda uku da kada na basu har na mutu sai je rusu yace na farko shine azumin kwanaki uku a kowanne wata ayyamul bidh kenan nabi sai ce wa salatu duha da sallar wada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa abu rera wasici ya ce ya kai abu rera waɗannan abubuwan da zan gaya maka kada ka sake ka bar su ka daina aikata su haka koma ga Allah daga cikin su akwai sallar walha na uku shine a da sallar walha da azumin kwanaki guda uku a subhanallah na dan ya dan na dan manta dan idan na turo shi dan mu tashi zan ambata mana insha Allah amma dai muhalli shahidin mu shine sallar walaha Abu Hurairah daga lokacin na uku shine da kada kada Abu Hurairah ya kwanta bai sallar wuturi shine na uku kada ya kwanta bacci ba tare da yayi shafa'i da wuturi ba kamar yadda muka fi sani a musanci to shine malami suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da Abu Hurairah ya rinka yin sallar wuturi ne kafin ya kwanta saboda al'adarsa tashi da cikin dare yakan masa wahala amma duk mutumin da ya san zai iya tashi da daddare ya sallah to ya fi masa falala ya fi masa daraja ya kwanta ya bacci a farkon dare can cikin dare sai ya tashi sai sallarsa tana filfilu da cikin dare wannan abin ya fi falala sallar walha a ita ce da wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira wata da salatul awwabina salatul awwabina sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana duk mutumin da yake sallar walha za a irga shi daga cikin mutanen da suke mai da al'amarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki al-awwabina ke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace salatul awwabina hina tarmadul fisar salatul awwabina hina tarmadul fisar sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki shine lokacin da ‘ya'yayen raƙuma suke janye jikinsu daga cikin rere saboda ya yi zafi a lokacin sallah ce da malamai sun yi saɓani raka a nawace dukkanin malamai dai sun haɗa akan cewa mafi ƙarancinta shi ne raka a biyu kawai mafi ƙarancinta ke amma mafi yawancinta malamai sun yi saɓani wasu suka ci mafi yawancinta raka a hudu wasu kuma suka ce takwas wasu suka ce sha biyu wasu kuma suka ce ba ta da haddi iyakance ce da shari'a ta iyakance mata wanda wannan zance shi ne abin da ya fi inganci babu wani nassi sarihi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake nuna cewa sallar walha a akthar dinta shine raka'a kaza saboda haka duk yadda Allah maka sarki ya baka dama kai ta shikenan ba matsala raka'a biyu zaka iya yi kai raka'a hudu zaka iya yi kai takwas zaka yi kai shida zaka yi takwas sha biyu duk yadda Allah subhanahu wataala ya baka karfi da dama a lokacin sai ka yi ta sallah ce da mai falala kwarai da gaske sannan lokacin da aka fi so a yi ta shine lokacin da rana ta take lokacin ta yana shiga ne da zarar idan ake sallar asbahi rana ta dago da zarar rana ta dago to ba a yin sallar nafila a wani lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana saboda haka sai an bari rana ta dan daga kadan kamar minti goma sha biyar bayan ɗagowar rana sai a sallace yanzu na san ba zai wuce ƙarfe bakwai ba ko wani abu wasu daga cikin malamai suna kiranta da salatul ishraq salatul ishraq ita ce sallar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda yayi sallar asubahi tare da limami ya zauna a masallaci ya ci gaba da ambatan Allah madaukakin sarki bai tashi ba sai da rana ta yi haske shi ne ishirak ɗin a hasken rana lokacin sallar walha ya shiga ya tashi ya sallar na fila raka a biyu allah maɗaukin sarki zai ba shi lada kamar ya yi hajji da umara tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ka sallah ce mai falala ƙwarai da gaske sallah ce mai falala sai dai ɗan uwa malamai sun yi saɓani game da ita kanta sallar walha ɗin wasu daga cikin malamai suka ce mustahabbi ce mutlaqan kowanne lokaci kaga dama zaka iya sallar walaha in dai lokacin ta ne wasu kuma suka ce a abinda ake bukata shine idan ka yi ta wani lokaci kuma sai ka daga kafa idan ka yi ta wani lokaci kuma sai ka daga kafa wannan sabanin ya faru hatta a hatta ga sabon annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kamar Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda shi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi yana ganin cewa ita wannan sallar ta abin nan sallar walhama yin ta bid'a ne yace shi bai ga annabi bai ga annabi tsira da amince tsara tabbata gare shi yana ganin yin ta bid'a ne daga sahabi Abdullahi dan Umar haka nan Abdullahi dan Mas'ud yana da ra'ayin shigen irin wannan shi ma haka nan an yi kaito shigen irin wannan ra'ayin da Abdurrahman dan Auf haka nan kamar yadda hadisi zo a cikin bukhari na Aisha Allah ya mata yarda take cewa bata taba ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallaci sallar walaha ba tace amma wa inni la usabbihuha tace amma ni ina yin ta haka hadisin ya nuna tace bata taba gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallar walaha ba tace amma ita tana yi sai malamai suka ce a'a bata taba gani ba kuma ta yi ya kenan suka ce abin da take nufi shine ba ta gan shi ya dawwama a kai shi ne abinda take nufi dawwama a kai shi ne ba ta gan shi ya yi ba to malamai suka ce tun da hadisai sun tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe na farko ya yi sallar walaha na biyu ya kwaɗaitar a yi sannan a ya tabbata a aikin sabai sun yi babu laifi za a yi sannan idan ka ga dama kullum idan allah maɗaukakin sarki ya baka dama za ka iya yin ta za ka iya yi babu laifi wannan da yawa daga cikin malamai sun rinjaye da wannan ma'ana ko doshi mutum zai iya ta tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kamar ra'ayin abdullahi dan abbas idan ka yi ta wani lokaci sai ka daga kafa wani lokaci misali abdullahi dan abbas an kai to idan ya yi ta rana ɗaya sai kwana goma bai ba to sai malamai suka ce ai abin da yasa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ko da bai dimance ce yana yi ba baya nuna cewa ba mustahabi ba ce me dalili saboda kamar yadda na Aisha take gaya mana cewa da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan bar wata ibada ta nafila yana soye wannan ibadar amma sai batta me yasa tace saboda tsoron kada ya dimanci wannan ibadar a farlanta mana ita kuma bayan biya ina fata an fahimta to saboda tausaya mana sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya kyale ta kamar yadda mun ga abin da ya faru ai a sallar qiyamul layl sallar tahajjud annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara sau daya a cikin jam'i yayi sau biyu a cikin jam'i yayi sau uku na hudun yake fitowa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi da safa me yace yace ai yake fitowa ne saboda kada a farlanta mana ita kuma ba za mu iya ba to malamai suka ce matukar mutum yana da karfin da zai sallar walhaye wasu suka ce yayi yau ya dan kafa gobe amma dai kamar yadda na mana bayani in za ka iya kana da damar da za ka kai kulli shikenan wannan zance yana da karfi a maganganun malamai insha Allah ta'ala dukkan wanda ya je duba cikin fatawul bari na ibn hajar al-asqalani zai ga bayani a fassale akan wannan matsala amma dai mu dawo kan hadisin mu abinda wannan hadisi na mai ke karantar da mu shine sadaka ladan sadaka da ke kan gaban mu da Allah madaukakin sarki ya dora mana zamu bayar kullum muka waye gari kai sallar nafila guda biyu kacal ta walha ta sauke maka wancan nauyin gaba daya Allah madaukakin sarki duk ya dauke maka sakamakon sallar nafila raka'a biyu ta walha Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na 26 wa an ummul mu'minina juwayriyah bint al-harith radiyallahu anha an karbo daga ɗaya daga cikin iyayen mu'minai matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce juwairiya bintul harith Allah ƙara mata yarda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kharaja min indiha bukratan hina sallar subha ya fita daga wajenta daga ɗakinta ko daga gidanta a matsayinta na matarsa da take kwananta ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita daga ɗakinta da asusuba da sassafe bayan ya sallaci sallar asubahi wahiya fi masjidiha alhali ita a lokacin tana zaune a inda take yin sallah almasjiduha a nan wajen ba yana nuna wani masallaci ta yi a cikin gidan da take sallaci ba a masjid dama wajen sujjada ke ma'ana inda ta ware a cikin ɗakinta ko a cikin gidanta take sallah anan malamai suke cewa ashe ya halatta ya halatta mace tunda ita mace a shar'ance ta yi sallah a gidanta ya fi mata falala da martaba da daraja a wajen Allah sama da ta je masallaci a cikin gidan nata ma ta yi a cikin ɗakinta ya fi mata lada sama da ta yi a cikin gidanta a tsakar gidanta saboda haka babu laifi sai mace ta ware wani waje a cikin gidanta ya kasance duk lokacin da ake sallah ta farla ko ta nafila ana za ta je ta rika yi kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisi jawiriya tana da inda ta ware a cikin ɗakin ta inda anan take yin sallah kawai kamar yadda ya zo gashi wahiya fi masjidiha tana cikin inda take yin sallah kamar yadda kuma hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga sahabi itban dan malik itban dan malik wani sahabi ne wanda yake dattijo ne kwarai da gaske ya tsufa da kuma makanta saboda haka akwai ɗan tazara tsakanin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da inda daga gidansa ko unguwarsa da yake zuwa masallaci saboda haka sai ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uzurin cewa sakamakon rashin ɗan jagora da kuma makanta da take damunsa sannan kuma hanya ba ta da kyau yana so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo gidansa ya masa sallah a wani waje da ya ware zai rika sallarsa a can wajen ina fata an fahimta kuma annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya taso da kafarsa mai albarka ya je gidan wancan dattijo ya tambaye shi ya ce nuna min inda kake so ne sallah da ka cigaba da sallah a wajen ya nuna masa gurbin da yake so annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi mai sallah a wajen annabi ya sallah a wajen sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma daga baya cigaba da sallah a wajen saboda haka babu laifi yanzu kai ma tunda na san kamar yadda muka sani cewa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce mafificiyar sallar mutum da zai yi ita ce sallar zai a gidansa mutum raba sallar farin lamarsa inda sallar nafila ce za ka yi to sallar nafila da za ka yi ta a gidanka ta fi falala saboda sama da sallar da za ka yi ta a cikin masallaci inda nafila ce farin lamarsa aka ce dole ne wajibi ne sai ka bacin gida ka fito ka yi ta a masallaci tare da limami ita wannan ba wai an fi so bane dole ne sai ka fito inda ba uzuri kake da shi na rashin lafiya ko abin da zai hana ka dole sai ka fito to yanzu kai ma babu laifi a ɗakinka sai ka wari wani guri da ya ka rinka sallah a wajen sai ka shimfiɗa da duma a wajen duk lokacin da za ka sallah na fila idan ta kama ka sai ka je ka rinka sallah a wajen babu laifi ya halitta ina fata an fahimta yau abu ne mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita daga gida ya ban matarsa a wajen da ta yi sallar asubahi ita tana zaune shi ya yi sallar asubahi ya fita ita kuma ta yi sallar asubahi tana nan a inda ta yi sallarta sun marja'a ba'ada an abha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo bayan ya hantsi bayan hantsi ya yi rana ta fito ma a lokacin wahiyar jalisatu ya same ta a zaune a wannan gurin nata debatta tana zaune har yanzu faƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata ma zilti ala alhalin lati faraqtuki alaiha shin baki gushe ba a halin da na barki a kansa har yanzu yadda na tafi na baki har yanzu kina nan a zaune kina ta tasbihi kina ambatan Allah qalat na'am tace eh ya rasulullah ina nan a haka faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات يتني bayan na rabu da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku kawai kalmomi guda hudu sau uku alkalma huna bi ma'anar jumla abinda ake nufi da kalma anan jumla cikakkiya dan kalmomin za ku zo ku ji shi ba wai kalma ce mai sunan kalma yadda a larabci aka ce kalma na da kalma ba a'a jumla ce mufida sosai amma babu a larabci kalma tana zuwa da ma'anar mai jumla kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce kalla inna ha kalimatu wa qailuha a cikin suratul mu'min annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ni ko bayan marraba da ke na faɗi wasu kalmomi guda uku kawai guda hudu sau uku na maimaita sau uku law wizinat bima qulti منذ اليوم لوضنتهن yace da za a gwada su da za a auna waɗannan kalmomin da na faɗa guda hudu sau uku da duk abin da kika shafa tsawon lokaci kina faɗa zikirin da kike ta maimaitawa tsawon zamanki a wannan waje tunda na fita na dawo na same ki lawazanatuhunna da sun yi daidai da su ina fata an fahimta waɗanne kalmomi ne sai annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce abin da nace shine subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki tare da godiya a gare shi adada khalqihi adadin halittar Allah madaukakin sarki kaga ko annabi ai sun shafa komai da ku wai sai annabi halitta Allah madaukakin sarki na sama ko na ƙasa na cikin ruwa tsuntsaye dabbobi kwari waɗanne daga ciki wanda ka sani da wanda ba sani ba duka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rinduna da halittun Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki shi kadai yanzu halittun ma yanzu mutanen ma da ake ciwo mutanen da suke rayuwa a duniya kadai iya mutane kadai a ce a yi census a je a irga yawansu wallahi kawai sai dai a yi abin da aka babu wanda isa irga mutanen duniya wallahi babu ko akwai babu don wani kana gama irgin mashi za a haife shi ba haka ba ne kana gama irgin shi a lokacin za a haife shi to shi ba mutum ba ne a lokacin mutum ne ta ya kuma halittun Allah maɗaukakin sarki da suke cikin ruwa banda wanda suke cikin ruwa ya wanda kuma suke cikin wanda suke tafiya da kafafuwa guda hudu kwari ya tsuntsaye da suke tashi sama wanda fita a ƙasa kenan to tafi sama kuma mala'ikun Allah maɗaukakin sarki wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen ki cewa tsatsi sama wa huqqalaha an ta'attat sama tayi kugi tayi ƙara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma ya cancanta sama ta yi ƙara ya ce saboda babu wani waje da mutum zai iya ajiye bulala inda mutum zai iya ajiye bulala face akwai mala'ika kowa ya ruku ko ya yi sujjada ko yana tsaye na ambatan Allah madaukakin sarki duk girman sama wanda faɗin sama da faɗin ƙasa babu haɗi kwata-kwata to ka ce subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki da godiyarsa adadin khalqihi adadin halittun Allah madaukakin sarki ka ka gama ke in ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wai sai ka maka wannan kalmomi jami'ai komai da kuma sun tattare yace wa ridha nafsi da kuma adadin yardar shi kansa Allah madaukakin sarki madaukakin sarki ga bayinsa yadda Allah subhanahu wataala yake yarda wa aikin bayansa wannan abu ne da yake baya yankewa kullun akwai bawan da zai wani abin da Allah madaukakin sarki zai yarda da shi to kana wa Allah madaukakin sarki tasbihi da godiya a gare shi gwargwadon yadda kansa da kansa wazinata arshihi haka nan kuma gwargwadon nauyin al'arshin Allah madaukakin sarki wato a'zamu khalqin a'zamu makhluqin 'ala al-itlaq shine al'arshin Allah madaukakin sarki mafi girman halitta wanda babu irin shi gaba ɗaya a cikin halittun Allah madaukakin sarki shine al'arshi duk abinda ba al'arshi ba ƙasa yake da al'arshi shi sa za ku ga cikin alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da me Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil me azim haka yace rabbul arshil azim ubangin al'arshin da yake mai girma Allah shine mai girma amma sai kira al'arshin sa da me mai girma ba za ka gane girman al'arshi ba sai ka san menene shi wato wannan duniyar da muke ciki gaba daya da kasai guda bakwai da duniyar da muke kanta idan aka dunkule ta aka ci kunkuye ta aka cillata a sama sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai kamar ka samu ɗan halka ne ka ce kwabo ko ƙwandala ga wanda ya san ƙwandala ko ka ce ɗan ƙwanƙwala ce ka cilla shi a cikin wani fili da yake fetal ƙaton fili ya za ka ga wannan kawai ko wannan ƙwanƙwala ce to haka wannan duniyar tamu za ta kasance dukkaninta da ƙasa guda bakwai a cikin sama to sammai guda bakwai gaba ɗayanta dukkanta sammai guda bakwai idan da za ka dunkule ta ita kuma ka cillata a cikin kursiyu haka za ta zamto kamar halka ce a cikin katon fili ina fata an fahimta to shi wannan kursiyu da Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah madaukakin sarki ya yalwaci sammai da kasai gaba daya ma'ana ya ninninka sammai da kasai girma to shi wannan kursiyu shi ma inda zaka dunkule shi ka jefa shi a cikin al'arshi haka zai kasance ina fata an fahimta to wani irin girma ne da shi babu wanda ya sani sai Allah babu wanda ya sani sai Allah la ya ahad ya tasawwaru illa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda zai iya sawwara yadda girman sa yake sai Allah barkai sai to sai Allah bisira da amince tsara tabbata a gare shi ce kane wa Allah tasbihi da gode masa gurgudan nauyin wannan al'arshi wa ya san nauyin sa babu kaga wannan tasbihi shi ma babu irin sa kenan shi sa abdalu tasbih kenan babu tasbih irin wannan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wazi na karshe sai ce wa midada kalimati sannan kuma gurgudan yawan kalmomin Allah madaukakin sarki kalmomin Allah madaukakin sarki wa san kalmomin Allah madaukakin sarki kala biyu ne akwai kalimatu shar'iyya akwai kalimatu kauniyya kalmomin shar'iyya sune kalmomin da su ne abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya tsara ya ce a yi kaza a bar kaza su ne kalmomi na shari'a kalmomi kauniya kuma su ne abinda Allah maɗaukin sarki ya tsara rayuwa za ta tafi a kai wane zai samu kaza wane ba zai samu kaza ba wane zai mutu wane zai rasa wane zai arziki wane zai talauci wane zai kaza haka wane su ne kalmomi kauniya to kalmomin Allah maɗaukin sarki wa ya san adadin su قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله مرحبا سركيت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ka kaddara dukkanin kogin duniya dukkanin kogin duniya gaba daya kamar da su tawada haka Allah mafi sarki faɗa duk kogin da ka sani a duniya kamar da muka sha maimaitawa adadin ruwan da yake doron ƙasa ya fi adadin tsawon daurin ƙasa yawa a yadda mafin duniya yake to duk kogin da ka sani a duniya kamar da shi tawada kamin tashi kuma sau bakwai sannan duk wani ice da ka sani duk wata bishiya da ka sani a mai da shi gamba a yi alƙalami da shi ina fatan fahimta da wannan kogin su ya kare wannan alƙalamin ya kare ba gaba rubuta kalmar Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce wala wuji ina bi mithlihi madadan ko da an zo da wani irin sa irin sa a karo irin sa kalmar Allah ba za ta kare ba saboda ka wasa da kalmar Allah madaukakin sarki babu to shi sai idan ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalmati ka gama yin tasbihi sau uku to ashe abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga matarsa ashe kun ga ya tabbata ita ta zauna ne tun da ta yi sallar asubahi tana ta tajbi tana ta zikiri tana ta ambatan Allah madaukakin sarki ba ta tashi ba har rana ta yi abin da take yi kenan annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi da ya shigo shi ne yake koya mata wani abu sai ce kin ga ku bayan fitata na faɗo wasu kalmomi kwaya hudu wanda na maimaita su sau uku da za a gwada su da abin da kika faɗa da sun yi daidai ko su fi naki ma shi ne sai faɗa mata waɗannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshi wa adada kalmati wannan kalmomi yan uwa lalle ya kamata kowa ya haddace su kullun ka tashi da safe ka rinka maimaita su so ake kullun da safe bayan sallah asuba ka rinka faɗan su in ka gama azkar din asuba yanzu ku kalli wannan hadisin da kyau za ku ga ɗaya daga cikin babban abin da ke karantar da mu shine kalle da magabata su wannan matar annabi ce tsira da amince tsara tabbata a gare shi first lady ce ba ba first lady ba ce da Allah akwai first lady inda yake matar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi akwai ta to amma ku kalla ta gama sallar asubahi bata ce ina yan aiki ba ina bayi a dafa min ruwa a yi min kaza a'a zama ce take ganawa da mai duka zama ce ta san ita ma baiwa ce akwai bukatun da take da shi a wajen wanda ya halice ta take wannan shine abin da wallahi in kuwa za ku ga magabata sun mana fintin kau da shi fintin kau da shi in za ka ga galibinmu da an gama sallar asubahi kowa buri yake ya tashi koma gida ya je bacci duk baccin fa da mutum ya daidaita rabe ishe shi ba wani tun karfe tare kwanta bai tashi ba sai da aka tashi shi sallar asubahi ko dan shafa da wutar nan ma da ake wallahi ba shi bai ba kuma ya tashi ya je sallar asubahi a cikin jami'i Allah ya tabbake shi yana gamawa kuma sai ga kuma zai kuma ya ƙara bacci to wani irin bacci ne wannan haka wani irin bacci ne haka to wannan lokacin da yake na bayan sallar asubahi lokacin ne mai tsada magabata wallahi ba sa wasa da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziyya ya kawo a cikin littafin sa wabil sayyib yake cewa shi ma haka ta faru da malamin sa shaykhul islam yace ya an yi sallah asuba ya bashi a zaune ina ta tasbihi yana ambatan Allah madaukakin sarki yana ta yana ta sai da rana ta fito yaje dawo sai ganshi a zaune anan bai tashi ba ya tambaye shi yace malam kana nan har yanzu tunda asuba baka tashi ba gashi ranar ta abin nan ya ce to ai wannan abin da ka gama na yi na azkar abin da ya ce haza bi za'una na taƙawwa bi ya ce wannan ai shine abincin safanmu shine kalacenmu shine karin kumallonmu da muke samun ƙarfi da shi an babu shi wallahi faɗuwa za mu shi ne ɗan uwa ku sani cewa yadda ka san gangan jikinka yana buƙatar ka kula da shi kula mai kyau ka ci abinci mai kyau ka sha abin sha mai kyau ka kwanta a guri mai kyau ka shaki iska mai kyau likita ya duba lafiyarka idan baka da lafiya a baka magani to haka ruhinka yake da buƙatuwa shi ma ka rinka bashi abincin sa dan uwa mai abincin ruhi zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ku saurara da ambatan Allah ne rai yake samun nutsuwa wallahi babu abin da ranka zai zubi da shi idan ba ambatan Allah ba duk wannan abin da kake gani na kele-kele kana hanjin yanzu akwai wani wanda za ka ga shi talaka ne ba shi da kuɗi yana ta cizon yatsa saboda ba shi da kuɗi shi wani mai kuɗi yake hango wallahi ba a na kwanci hankali take kwata-kwata ba a na kwanci hankali take wani shi abin da yake inda yake hango kwanciyar hankali shine ya samu kuɗi da yawa wato kallon kallon ake tsakanin masu kuɗi da talaka shi mai kuɗi ya tara kuɗin ya kasa samun kwanciyar hankali kai kuma baka da sukuna ta cewa Allah kai ka san inda yake ku zai ku tambaye su ku zai ku tambaye su ku ji in kwanci hankali suke wallahi wasu daga cikin mafi masu kuɗi da yawa wallahi ba sa bacci wallahi ba sa iya bacci in kaga sun yi bacci sai sai zakara ya fara ya fara kyara ko kuruku sannan zai to tafiya ta yi sannan sai samu dama ya bacci amma kai an ka baje yanzu ka zo wucewa dabba gashi nan ba kan hanyar mutane suke kwance su shi wancan da Allah ba wancan tarin duke zai kwanta inda kake mana a cikin gidansa a cikin ɗakinsa ga masu gadi ga komai ga CCTV kamera ga komai amma wallahi ba iya bacci amma ka kofa gidan ka bazo ta bar maka ka baje ta ka bar ka bane sai ka kwanta ka baccin ka ga sinifas ɗinka na a gefe ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki cewa yi innama amwalukum wa auladukum sai ce me baka tuno wannan ayar ne fitna fa fitna la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah haka Allah madaukakin sarki ce la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga me daga ambatan Allah ashe kun waɗannan abubuwan guda biyu kalle su fitina daga shagala duk lokacin da mutum ya samu irin wancan dukiyar da kake kallo kai kullum wallahi sai ya jarba da waɗannan abubuwan sannan ka ɗauki ayar cikin cikin suratul cikin suratul alaq kalla innal insana la yatgha arra'a ko stagna ka hada su guda kullum duk lokacin da Allah ba ka kuɗi sai ka jarbar wannan abubuwa kun ga na farko fitina kana cikin matsala wallahi kuwa sannan za ka ga lokacin da da kake samun dama kai azumin nafila kai karatun alƙur'ani kana da isasshen lokaci idan kuɗin da suka zo ina suke ina lokacin yake babu wallahi baka da lokaci hada-hada da shagalgalu shagalatna amwaluna wa ahluna astaghfir lana su kada zai ishe ka shi sa ka roki Allah rufin asiri ina ga maka Allah ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri amma ka daina hangen abin da Allah madaukakin sarki bai kai kansa ba kai shi kullun dalaga abin da ke hango shi ma ya samu miliyoyi ya sai mota iri kaza ya kecere ya gina gida iri kaza kaza da kaza idan ka sai ka samu ka gina din kuma wallahi sai ka biya farashin wannan nitsuwar zuciya da in baka wasa baka babu ita dan uwa abu ɗaya ne yake ba mutum da nitsuwar zuciya wallahi shine bin Allah madaukakin sarki bin Allah madaukakin sarki shi kuma bin Allah madaukakin sarki bin Allah madaukakin sarki ko mai kuɗi ko talaka duk wanda ya rike shi insha Allah ta'ala Allah zai bashi saboda ka ƴan uwa a mu sani cewa ambatan Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne abin da yake ba mutum rayuwar zuciya shi kaɗai ne abin da yake ba mutum kwanciyar hankali da daɗin rai wallahi ba dukiya ba ce ku kun sani akwai mutanen da da yawa sun tara dukiya sun tara ta maƙuɗuwa amma sai ka an ce mutum ya rataye kansa ko ya kasa jin daɗin rayuwa ko hawan jini da ciwon zuciya sai ka samu mutum guda ɗaya da ciwo guda bakwai a jikinsa ciwon koda ciwon hanta hawan jini ciwon suga ciwon gishiri da ciwon magi duk ga suna a jikinsa komai da komai a cikinsa duk shi kadai amma kai yanzu ga kan an kaftar da sabon sai ta gudun ka min da yake damun ka min da yake damun ka sauraka a rayuwa dan adam ya roƙi rufin asirin Allah madaukakin sarki duk abin da yake na yau da kullun din rayuwa na wahala Allah maɗaukun sarki sa kafa ƙarfinsa amma yadda muke da buri dai wannan wallahi mu sauke kanmu buri Allah idan ka je inda kake so ka je din kuma za ka kaka kuma wancan kake kallo babban malami da kisan umar jalle mu na janaba da wani labari mai ban sha'awa ya ce wani talaka ne da mai kuɗi katangasa ɗaya mai kuɗin mai shahararren mai kuɗi ne shi kuma ga talaka shi mai kuɗin kullum sai ya rika jin talakan da iyalansa da matarsa ana ta hira ana ta shau ana dariya shi kuma mai kuɗi matarsa ba ta jin wannan kullum in ya zo sai lissafi in ya shigo kuma ya gaji da ya kwanta da sabar an tashi kuma ya ɗauza kaya fice hada-hada ta yawa ba lokacinta shi ne abin yake damunta wata rana ta zo take masa complain ga abin da yake faruwa gidan suwa na gashin kana ji suna wasa da iyalin suna wasa da dariya suna kaza ni kuma ba na ba samun lokacin ka ba kana kaza da ba ya ce abin da ke zike da shi kenan ba matsala ce ba matsala sai sa aka kira masa wannan makwacin nasa talaka aka kira masa shi suka gaisa ce ai na ga muna zama mutunci ne ga kuma amintaka da sauransu sai kawo su miliyoyi masu yawa isa ga wanda kai ma'aji a ɗan ƙara buɗe business a ɗan ƙara faɗaɗa kasuwanci sai da aka ba wannan talakan shi ma kuɗi ya gan su ma kuɗi a hannunsa ya je fara business sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu wancan hayaniyar da hira da ake ji sai aka daina ji shi sai aka daina ji ba labari yanzu me yasa shagalatna amwaluna wa ahluna mutane sun tafi to shi za irin wannan abubuwan kowa kowa wallahi ya zauna a matakin da Allah madaukakin sarki ya bashi ka zauna a matakin da Allah madaukakin sarki ya baka kamar yadda nake ƙara mai dawa ka roƙi rufin Allah ka roƙi rufin asirin Allah madaukakin sarki Allah ya rufa mana asiri gaba daya وفي رواية له وترواية إمام مسلم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله بدال كلماته وترواية تزود أن لفظا باون دمك أبت أبايبا وفي رواية وفي رواية الترمذي أتو رواية إمام الترمذي كما تزود ألا أعلمك كلمات تقولي ألا أعلمك ألا أعلمك كلمات تقولينها shin ba na sanar da ki wasu kalmomi da zaki rinka faɗin su ba ya ga matarsa juwairiya subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi sau uku subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi shi ma sau uku subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi shi ma sau uku سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته شما سوء wannan ruwayar duk sun tabbata ko kai na farko ko kai na biyu ko kai na uku duk wanda kai yayi insha Allah ta'ala kuma ya dace da addu'ar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yan uwa wannan yana daga cikin addu'o'in da ake kiransu azkarus sabah wal masa' addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke karantawa da safe da yamma to ita wannan subhanallah wa bihamdihi ana karanta ta ne da safe da safe mutum zai karanta ta sau uku ina gani zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai kuma bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana da rai da lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh sosai ma kuwa sosai ma kuma amma wancan ladan na salatul ishraq ba ka same shi idan kana so ka samu wancan ladan da ake bayani sai ka zauna a masallacin ka ci gaba da tasbih har lokacin da za lokacin da ake nafila ya sai ka tashi kai nafila amma ka tashi ka tafi ka tafi gida ka zauna kana da ladan irin naka kai ma amma ba irin wannan yawo Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi نعم نعم eh ba a yi ita wuturi ana yin ta ne da dare kadai ita wuturi sallar da take odd number ba ana yin ta ne kadai da daddare amma da rana ko da mutum ai an samu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wani lokaci ya rama sallar dare amma da tashi rama sallar dare maimakon sha ɗaya da yake sai sha biyu saboda ba a yi mutuni da rana yau ba saboda haka idan mutum zai sallar warha dole sai dai guda biyu ya sallama ya biyu ya sallama adadin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama yi Allah ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah ya ce mutum zai iya shafi irin ya tashi da dare mutum ya mutum zai iya insha Allah ta'ala idan mutum ya raka a biyu ko hudu irin ya tashi da dare kuma sai ya uku ko ya biyar ko abin da ya kama da haka babu laifi idan ma ya riga ya wutar ya tashi babu laifi zai iya yin wasu nafin kullum wanda ba ba wutar ya cikin su misali a ce mutum ya raka a uku sai kuma ya tashi tsakar dare yana da karsashin da zai iya yin nafila babu laifi zai iya yin biyu ya sallama ya biyu ya sallama wutar ne da ba zai biyu ta amma zai ci gaba da nafila sai insha Allah ta'ala wannan wannan ban gane to ga wasu daga cikin uwa mahaifinsu ya rasu muna fata Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa haskar kabarinsa Allah madaukakin sarki ya bashi aljannar firdaus dukkanin mamatan da suka rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya musu gafara alaikum salam wa rahmatullah na'am eh, a haɗa gaba ɗaya ba eh gaskiya ne ya halatta idan mutum ya gana ma zai wuturi ma za ka yi ukun gaba ɗaya idan ka tashi kai fatiha da sura za ka ƙara yin fatiha da sura za ka ƙara yin fatiha da sura ba za ka zauna ba sai a ƙarshe zai ka zama ta ya kai sallama shi ke ukun gaba ɗaya za ka yi su yawa idan ma mai hudu sai aka yin guda hudu a lokaci guda sai ka sallama a ƙarshe ba tare da zama ba sai ka ƙara yin musu guda hudun ba tare da zama ba sai kuma ka yi guda uku ka kai goma sha ɗaya kenan shi ma idan mutum ya yi insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah na eh sallar walha malamai suka ce tana karewa kamar saura minti goma rana ta zawali kamar saura minti goma rana ta zawali lokacin sallar walha yake fita kamar ka ce yanzu misali yanzu lokacin sallar azhar yana shiga karfin nan sha biyu da da rabi haka to misali za ka iya cewa kamar sha biyu da kwata haka ko da ishirin sha biyu da rabi haka da kwata ko da ishirin haka to sai a dakatar da sallar sai kuma rana ta yi zawali sannan sai lokacin sallah ya shiga insha Allah ta'ala wannan yana cewa يا شيخ هذه الأحاديث التي تتحدث حول تسبيحات وتكبيرات دبر الصلاة يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر كلهن ثلاث وثلاثين ما رأيت فيها لا إله إلا الله الله أكبر هل هناك حديث حديث الذي ثبت فيه منين ثبت فيه لا إله إلا الله الله أكبر تبصون تسبيح تسبيحنا na sallah ko na wajen sallah idan na sallah ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sune suka tabbata amma a wajen sallah ne babu laifi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan ya halatta insha Allah ta'ala zafi wannan yace yana buƙatar ƙarin bayani game da wannan hadisin mu'aqqibatun la yakhibu قائلهن وفائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثم نجد رأني تسبيحات معنى مؤقبات سين سلولين دا أكي تسبيحات دا أكي سبايا سلا أي مؤقبات دما دا الأقبني الأقب منيني bayan abu kenan yawa saboda haka tasbihai ko zikiran da ake yin su bayan sallah to wanda duk yake aikata su ko yake faɗin su baya taɓewa har abada shine la yakhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna baya taɓewa baya asara har abada su ne shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗe su sai wannan mutum ne ya zo masallaci ya samu limami ya yi ruku lokacin da ya ruku shi wannan mutumi bai samu tasbihan da ake a cikin ruku ba sai limami ya ɗago to in dai bai riga ya samu tasbihi a cikin ruku'u bai samu ruku'u ba ke yawa ai abin da muke ce satin da ya gabata idan ka iya zuwa ka samu limami a ruku'u ka yi ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim kadai ya dago ka samu ruku'u guda ɗaya kawai in ka samu ka samu ruku'u ba sai ka faɗi guda uku ne kana tafiya sai ka ce subhana rabbiyal azim kawai sai limami ya ce sami Allahu liman hamida ka samu wannan raka'a idan an tashi ba za ka maimaita ta ba insha Allah ta'ala na'am idan kana tafiya kaban ka faɗa sai ya ɗago baka samu ruku baka samu ruku saboda ka zaka mutu wannan raka na'am na'am eh zaka iya yin sa amma sharɗin shine in zaka kada ka mai adadi shi wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa adadi wanda ake da safa guda uku kawai to idan kana da sha'awar yinsa a wasu lokutan ba sai da safa ba to kawai sai ke ta yinsa kada ka ci za ka rinka yinsa sau ɗari ko sau talatin ko sau in ka ci za ka yi masa adadi a lokacin kuma ka zo da abin da babu shi yawa kawai sai dai ka bashi kai ta yi subhana rabbi subhana allahi wa adadin khalqi wa ridha nafsi adadin da Allah maka sarki baka dama ka yi shi babu lafi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am sallar wuturi idan mutum bai yi ta ba ka'ida dama dukkan sallar nafila ta dare tana karewa ne da zarar alfajir ya keto da zarar alfijir ya keto shike na sallar abin nan ta riga ta wuce amma in dai alfijir bai keto ba za ka iya sallar ka ta shafa'i da wutarinka insha Allah ta'ala amma da zarar kaga an fara kira ka yayin sallah to kaga alfijir ya keto kenan wannan baka da amar rama wasu daga cikin malamai suka ce idan ka saba kana zaka iya ramawa da safi in ka tashi lokacin sallah wala sai ka rama ai da wala ku sallah wala babu laifi sai ka rama sai mu dakata a kan kuwa Allah ya da sace sai bayan sallah idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ganin wannan wata na Ramadan lami lafiya ya kuma ba mu ikon yin ayyuka na alkhairi a cikin sa yanci da Allah maɗaukakin sarki yake bayawa wasu daga cikin bayi a ciki Allah ya sa mana daga ciki rahama da falala da daraja da Allah yake wasu daga cikin bayi Allah ya sa mana daga ciki Allah ba mu ikon bautata masa da abin da yake bukata duk abin da zai kai mu zuwa ga sabawa Allah maɗaukakin sarki Allah ba mu ikon gudunsa iyayenmu da suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah ba ka san mu lafiya da zama lafiya Allah ya riko da hannayen shugabannin mu ya ba su yin adalci a kanmu wannan tashe tashe hankulan da kan faru Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana shi Allah ya mana maganin sa masu yi Allah maɗaukakin sarki ya shirye da su da masu shirya ne idan ba masu shirya ba ne Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin sa da abin da ya fi dacewa da su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.